wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa akan su wa inna fariqan wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya suna koya wato gaskiya alhalimi suna ya arifunahu kama ya arifuna abana'ahum haka Allah ya ce suna sanin manzon Allah kamar yadda suke sanin mi ƴaƴayen cikin su har ma sanin su ga manzon Allah ya fi sanin su ga wa ƴaƴayen wato cikin su amma da manzon Allah ya zo sai suka ƙi su karɓi musulunci a hannun manzon Allah ba dan komi ba saboda hasada manzon Allah bai fito a cikin su ba sai suka zaɓi su kafirce wa manzon Allah kafirci na gaba malam ya ce mana kufurul wato inad wal istikbar shine kafircin wato taurin kayi da kuma girman kai cewa mutum gashi ya san gaskiyar gaskiya ne amma taurin kansa sai ya hana shi bin wannan gaskiyar tare da wa girman kansa shine huwa ma kana huwa, huwa ma kana bi adamin wato in qiyadi lil haqqi shine abin da yake kasancewa rashin jayuwa zuwa ga gaskiya mal iqrari bi tare da kuma wato tabbatar da gaskiya din ka kufurin iblis kaman kafircin iblis iz yaqulu Allahu ta'ala fihi a lokacin da Allah madaukakin sarki yake faɗa a kansa da ya umarci mala'iku su yi wato annabi Adam sujuda iblis sai yaki sai Allah ce illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirina sai dai iblis ya iya yi wa annabi adam sujuda shine wastakbara da ya girman kayi wa kana minal kafirina sai ya wayi gari ya zamo daga cikin mi kafirai yawa sai girman kansa sai ya jawo masa ya kare mi ya kafirta malam yace wa huwa lam wa huwa lam yumkinuhu juhuda amrillahi bisujudihi shi ba yayi inkari ba yayi musu wato umarnin Allah ne wajen yin sujuda a annabi Adam alayhi salam ba wala inkarihi haka ne wa inkarihi in wa inkaruhu shi inkarin wato iblis wa inna ma itara da alaihi cewa ya itiradi ne cewa ya kau da kai ko kuma ya yi fito na fito ne akan yin sujuda din waɗa'anan kuma ya yi suka fi hikimatul amri a wajen ban sunansa wato hikima na umarni ɗin saboda Allah maɗaukakin sarki yana so ya nuna girman annabi Adam ne alaihi salam akan mala'iku shine sai ya umarni da a masa wato sujuda ɗin shi kuma Iblis sai ya inkarin girman annabi Adam shi bai kai yana da girma wato a wurinsa ba shine sai ya inkari wai ba yana inkarin sujudarwa ba cewa umarnin Allah maɗaukakin sarki ba shi inkarin iblis shine annabi adam bai kai shi wato daraja ba kamar yadda malam zai kawo mana ayar qur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya hakaito dan gane da iblis din yake cewa iblis yake cewa ban sunansa a asjudu liman kalaqata dinan yanzu zan yi sujuda ga wanda ka halice shi wato tabo a taban zan yi wa sujuda kenan shi yana ganin bai kai ya faɗi yawa tabomi ba wato sujudiya ba shine inkarin wato iblis a babin misali da kuma fadin sa subhanahu da kuma fadin sa wato shi iblis din da yake cewa lam akul li asjuda li basharin kalaqatahu min salsalin min hama'in wato masnu ban zamo mai yi wa sujuda a abin da ka halitta ba ga busasshen tabo wanda yake wato baki ba shi ba zai fadi wato ya masa sujuda ba da kuma faɗin Iblis ɗin da ya sake faɗa a wani wajen yake cewa ana kairu min kalakata ne min narin wa kalakata min ɗi ni ne mafi alkhairi akan wannan wanda ka halitta ɗin. Me ya dogoran Iblis sai ya ce wa Allah kalakata ne min narin ka halitta ni daga wuta wa kalakata min ɗi ne shi kuma ka halitta shi daga taɓo. kun ga wannan girman kai abin nan ban sunansa inat din wato taurin kan nasa wal istikbar da kuma girman kansa sai ya sa wato sai ya kafirta ko a yanzu ne da ka samu wani in an bashi umarni Allah ya ce ayi abu kaza sai ya yi taurin kai ya girman kai wajen yi wannan abin zai sabbaba masa ya fita daga da'irar yi musulunci wato ya kafirta to sai kafirci na fudu wanda yake fitarwa daga mulla wato ta farki malam ce ma huwa wato menene kufurin nifaq shine wato kafirci wato na munafirci shine ce huwa ma kana bi adami wato tasdiqil qalbi shine yana kasancewa da rashin gaskatawa zuciya ita zuciya bata gaskata ba wa amalihi ma al inqiyadi sanan zuciya din kuma bata yi aiki ba tare da jayuwa ba zahiran wato abamine ne ban sunansa wato ma'al inqiyadi zahiran tare da jayuwa kuma zahiran wato a bayyane ri'a'an nasu wato domin nuna wa mutane shi kufurin nifaq kafirci wato na munafirci shine bi adamis tasdiqi wato kalbi shine rashin gaskatawar wato zuciya wa amalihi da kuma wato aikin zuciya zuciyar bata gaskata ba sannan bata yi aiki ba mun fahimci wannan magana din yana daga cikin imani shine mi in ban sunansa wato tasdiqul qalbi wato zuciya ta gaskata sannan kuma ta aiki wato zuciya to ita kuma wannan zuciyar bata gaskata ba sannan bata aiki ba amma malam yace ma'al in qiyadi zahira amma tare da kuma jayuwa wato na zahiri gashi dai zuciyar bata gaskata ba amma sai kaga mutum kuma ya jayi zuwa ga wani aiki amma yana yin haka ne ba don komi ba ri'a'an nasu wato saboda nuna wa riya zuwa ga mutane kamar yadda Allah ya faɗi sufofin munafikai din menene wa iza kamu ila salati kamu kusara yura'una nasa wala yazkuruna Allah illa qalila sune idan suka tashi zuwa ga sallah suna yin sallar wato da kasala sannan menene yura'una nasa suna yin riya ga mutane wala yazkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah wato sai dan kaɗan. to siffa ce ta munafikai cewa zuciyarsu bata gaskata ba zuciyarsu bata yi aiki ba amma kuma a zahirance sai sun nuna cewa sun jayu zuwa ga abin da aka kira shi zuwa ga ci mun fahimta amma kuma sun yi haka ne ri'a'an nasi domin riya wato ga mutane shine abin da malam shine ce ka kufur wato ibn salul kaman kafircin abdullahi bin salul ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa musulunci da ire-irensa amma a baɗina kuma kafirai shi ne a babin misali sai su zo gaban manzon Allah su ce sun yi imani idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kazibu kaga sigar fa da Allah ya faɗa idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo wurinka ya manzon Allah sai su dinga cewa menene idza ja'aka almunafiquna innaka la rasulillah sai su dinga cewa innaka la rasul wallahi tabbas kai manzon Allah Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah yana sanin lalle kai manzon sa ne wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina la khazibu kuma wallahi tabbas Allah yana shaidawa cewa munafikan nan wato mi makaryata ne saboda abinda suke faɗa a harshen su ba shi ne a cikin mi zuciyarsu ba a babin misali shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo sufofin su yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane waɗanda suke munafikai akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir sannan mun yi imani da ranar ƙarshe wa ma hum bimu'minin alhalin su din kuma ba mu'minai bane ba Allah ce yukadi'una Allah suna ha'intar Allah madaukakin sarki wallazina amanu da waɗanda suke masu imani sai Allah madaukakin sarki yace wa ma yukadi'una illa anfusahum wa ma yash'uruna cewa ba kowa suke ha'inta ba sai kayi kansu alhali wato bisu sani ba Allah ce fi qulubihim marad a cikin zukatansu wato akwai jinya fa zadahumullahu marada sai Allah madaukakin sarki sai ya ƙara musu wato jinya wata irin jinya ne a cikin zukata jinya da munafurci sai Allah madaukakin sarki sai ya ƙara musu wato munafurcin walahum azabun alim sannan suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibuna saboda abin da suka kasance wato suna aikatawa yasa su ma irin waɗannan munafikai din Allah madaukakin sarki zai musu dindoliyar haske akan su radi a ranar tashin alkiyama kamar yadda suka nuna a duniya suka yi dandoliyar wato mi imani ko suka yi dandoliyar wato mi karɓa a zahirance suka zo suka nuna cewa su musulmi ne abba dinance kuma mine ne arnani shi yasa daga sun hau kansu raɗi sun fara tafiya sai kawai Allah madaukakin sarki ya ɗan haska musu ɗan kaɗan daga baya kawai sai hasken sai ya ɗauke sai dulin shine Allah madaukakin sarki yake faɗa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqati yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqatabis min nurikum qilarju'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu babun fihi minan ba'inuhu fihi rahma wa zahiruhum min qiblihim azab shine sun fara tafiya ga cin mumine masu imani Allah ya ba su haske sun wuce su kuma munafike sun biyo baya suna farawa kan su raɗi shi kenan sai hasken sai ya ɗauki sai su dunga kiran masu imani shine ya kuma munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna ku dan saurara mana mana na kace bismin nurikum mutsin kaya daga hasken ku waɗannan ban sunan su mu'minan duk da Allah ya kawo fi'li mabani lil majhuli ko fi'li ladzi lam yusammi fa'iluhu ba san waye zai faɗa musu ba sai a ce musu ilar ju'u wara'akum ila sai a ce musu irju'u wara'akum ku koma bayan ku faltamisu nura ku je ku nemo haske za su dawo duniya ne su zo su nemo hasken masu yi ba mun fahimci wannan magana yauwa daga nan sai kafafuwansu ka zane su fada ina cikin wato wuta me ya jawo haka saboda sun yi dandoliyar wato imani a duniyance shi ma Allah madaukakin sarki sai ya mayar musu shine yukadi'una Allah wa huwa kadi'uhu suna yaudarar Allah madaukakin sarki shi kuma Allah sai ya mayar musu da yaudararsu ya mayar musu ba sun yi yaudara a duniya ba sun dauka Allah bai san abin da suke a to sai Allah madaukakin sarki wato sai ya mayar musu halin da suke ciki to wannan sune nau'o'in munafurci guda hudu da suke fitar daga mutum wato daga milla shine malam ya kawo shi to sai munafurci na biyu shine wato kufurul afan munafurci ne kafirci na biyu shine kufurul asgar wanda ake kiransa karamin kafirci wanda baya fitarwa daga cikin milla shi amma matsayinsa matsayin wato zunubi ne idan mutum ya aikata shi shine ake kiransa kufurul dunal kufur shari'a ta ambace shi da kafirci amma kuma ba kafirci ne mi fitarwa ba shine sai ma dan cewa mai huwal kufurul wato amali wane ne wato kafirci na aiki allazi la yakhruju min al-milla wanda baya fitar da gimeyinsa wato daga da'irar musulunci malam yace huwa kullu ma'siyatun ita ce kowace irin laifi udilaqa alaiha ash-shari'u ismul kufur wanda ash-shari'u Allah ko manzo su ne a shari'u suka mata wato idilaƙin wato ita ɗin wato mi kafirci ne me ko Allah maɗaukakin sarki ya ambaci abin da kafirci ko kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da kafirci ma'al baqa'il ismul iman amma kuma tare da wanzuwar sunan imani alami ala amilihi ga mai aikata shi gashi dai an ce abin kafirci ne Allah ne ya faɗa ko manzon Allah amma kuma tattare da wanda ya aikata wannan aikin akwai mi imani a kansa ga kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kaman faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tarji'u la turji'u ko la tarji'u ba'di kuffaran yadrubu ba'dukum riqaba ba'di kada ku dawo bayana wato kafirai kada ku zamo kafirai wato bayana ji manzon Allah me zai sanya su zamo kafiran manzon Allah ce yadda rubu ba'du kuma riqaba ba'di a samu wasu daga cikin ku suna dukan wuyayen wato wasu ni manzon Allah yake nufi anan a samu wasu suna kashe wato wasu duk wanda aka doki wuyan sa me ake nufi an kashe shi an kashe shi wato an dauki takwabi an fille masa to manzon Allah yana kashe di ga al'ummarsa kada su dawo kafirai bayansa a samu wasu daga cikinsu suna kashe ni wato junansu mana ce ka ƙaunihi da kuma faɗin kamar faɗin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam da ya ce sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufur cewa zagin wato musulmi fasikanci ne me alfusuqu shine alkhuruju an aminina alkhuruju an ta'atillah shine wato fita daga yiwa Allah madaukakin sarki da'a duk wanda ya zagi wato dan uwansa musulmi ya fita ya fita daga da'ar mi Allah sai manzon Allah ce wa qitaluhu kufur sannan kuma yaƙansa ko kuma kashe shi wato kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan kun ga duk wani manzon Allah yayi laƙin kalmar al-kufru al-kufru amma kuma wani irin kufur ne wato kufrul amali ne allazi la yakrudu sahibahu min al-milla wanda baya fitar daga mai yinsa daga addinin musulunci sai dai a ce ya aikata mi sabo mun fahimta mana yace fa alaqa sallallahu alaihi wasallam ko fa atlaqa sallallahu alaihi wasallam ala qitalil muslimina ba'duhum ba'da annahu kufur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idlaqi akan cewa musulmi su yaƙi junansu wannan ya ɗauko kan sakali ya yaƙi wannan shi ma wannan ya ɗauko ya yaƙi wannan manzon Allah ya ce wato kafirci wasamma man yaf'alu zalika kafiran har ma munzon Allah ya ambaci wanda ya aikata hakan tare da cewa shi kafiri ne ma qaulullahi ta'ala tare da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu wani yanki guda biyu daga cikin mu'minai iktatalu Allah yace suka yi yaki nan mu'minai nan mu'minai sai suka dauko kansakali sai suka yaki junansu sai Allah ce fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu a tsakaninsu yanzu sai ku je a samu waɗansu su yi tattaki su je su zauna su yi sulhu wato a tsakaninsu shine fa aslihu bainahuma fa in bagad ihdahuma ala al-ukra idan aka samu a cikin waɗannan fi'a guda biyu na muminan ɗaya ta zalunci ɗaya shine fa in bagad ihdahuma al-bagai shine zalunci ɗaya ta zalunci ɗaya ta fi ƙarfin ɗaya ta ci ban sunanta wato ta zalunce ta Allah madaukakin sarki sai ya ce mi amine fa in bagad ihdahuma ala al-ukra sai Allah ya ce fa qatilil lati tabgi hatta tafi'a ila amrillah ku yaƙi kuma wannan wanda ce zalincin har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Ubangiji. Ita wancan yanki na mumine ɗin, wacce ta zalunci, to ‘yan uwa musulmi waɗanda suka je sulhu ɗin su ma su yaƙe ta har sai ta dawo daga kan ula. Sai ta daina mi zalunci, mu fahimta ko? Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in fa'at idan ta dawo, ta daina zalunci ɗin, to fa aslihu bainahuma ku sulhu a tsakaninsu. mun ji aka samu yanzu mutane da guda biyu ga sunan suna yin fada ko anguwanni biyu ne na mumine a ɗauka nan anguwar kudu da anguwar arewa suna yin wato fada dukkansu kuma muminai ne sai Allah ya ce ai sulhu a tsakanin waɗannan dukkansu muminai ne je a musu sulhu a samu waɗansu muminai daga cikin muminai su je su musu wato sulhu to idan aka samu daga cikin firka ɗin guda biyu anguwar kudu ko anguwar arewa ta zalunci ɗaya daga cikinsu to waɗannan waɗanda suka zo sulhu ɗin su yaƙi wacce ta yi zalunci ɗin har sai ta dawo zuwa ga umarnin Allah kenan a kame hannunta daga mi zalunci da manzon Allah ce unsur aka ka zaliman au mazlum ka zalunci ne ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunce shi sahabbai suka ce wannan wannan an zalunce shi ya manzon Allah to shi kuma azzalim ya za mu zamu taimake shi manzon Allah ya ce ka kame hannunsa daga zalunci to su waɗancan waɗanda suke zalunci ɗin sai a je su ma sai a musu barazana in ba su daina ba sai a nuna musu wato takwabi za a yaƙe su to Allah ya ce fa in fa'at idan ta dawo ta daina zalunci sai Allah ce fa aslihu bainahuma to ku sulhu wato a tsakanin su bil adali da adalci wa aksidu sannan ku sake yin adalci inna Allah yuhibbul muqsitina lalle Allah madaukakin sarki yana son wato masu adalci Allah ce innamal mu'minuna ikwa abin sani kawai mu'minai wato ƴan uwan junan su ne fa aslihu baina akawaykum ku ji sulhu wato a tsakanin wato ƴan uwanku wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna tabbas za a muku wato rahama to sai malam yace fa asbata Allah ta'ala al-iman wal aqwal wal uqwa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da imani waɗannan firka guda biyu da suka zo suna yaƙan junansu Allah ya tabbatar musu imani sannan kuma ya tabbatar musu ‘yan uwantaka. Mun fahimci wannan magana? Al'imanu wal ikwa, mun fahimta? Sai ce al'ikwatul iman. Walan mi, walan yamfi anhum shay'an min zalika. Allah maɗaukakin sarki bai kore musu wani abu daga haka ba. bai kore musu imani ba bai kore musu yan uwantaka na imani ba kenan da manzon Allah ya hadisi yake cewa sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun ashe ba kafirci ne wanda zai fitar da mutum daga da'irar musulunci ba kuma da yace la tarji'u ba'di kufaran yadrubu ba'da kurqaba ba'di shi ma abin nan ba yana nufin kafirci saboda gashi ayar qur'ani ta faɗa ta tabbatar da imani ga mutanen da suka yaƙi wato junansu har Allah maɗaukakin sarki ya ce innamal mu'minu da ikiwatu fa aslihu baina akawaiku ya tabbatar musu da imani sannan kuma ya tabbatar musu da ƴan uwantaka na mi na imani mun fahimta kuma wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wata aya yake cewa faman ufiya lahu min akihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bil ihsan duk wanda aka masa rangwame akan jinin dan uwansa ya kashe wani da gangan me ba mi za a masa ba kisasi ba shi ma a kashe shi ba sai magada suka ce sun yafe ya biya su wato diya to tun da yanzu sun ce sun yafe a biya su diya yanzu abin da zai biya wato diya to shine Allah ce faman ufiya lahu min akihi min minane wa man ufiya lahu min akihi shay'un duk wanda aka masa rangwame dangane da jinin dan uwansa aka ce ba za a kashe shi ba yanzu ya biya diya Allah ce to fattiba'un bil ma'ruf ya bibiyan diyar wato da kyautatawa wa ada'in ilaihi bil ihsani sannan ya bayar diyar kuma da kyautatawa tun da an masa rangwame ya to me muhalli shahid kun ga dai wanda ya kisa an ambace shi da dan uwan wanda ya kashe wa man ufiya lahu min akihi shay wanda aka wani irin dan uwa ne dan uwa uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dan uwan ne ne uwan addini na musulunci kun ga kenan gashi dai har ya kai gandun da ya kashe shi amma kisan nasa bai fitar da shi daga da'irar mi musulunci ba to wannan hadisin da ya faɗa kufurin kafirci ne ba ana nufin wato kafirci ne fitar daga mutum daga mi kafirci ba kuma waka zalika qala nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma munzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min cewa mai yin zina ba zai yi zinan ba a lokacin da yake mumini ba wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai yi sata ba alhali yana mai imani ba wala yashrubul kamra hina yashrubuha wa huwa mu'min mai shan giya ba zai sha giyar ba alhali yana mai imani ba iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce wal taubatu ma'rudatun ba'd tuba a barbijirowa ne bayan haka ko tuba abin wankewa ne wato bayan haka idan mutum ya waɗannan ayyukan gabaki ɗaya tuba shikenan sun tafiyar masa da waɗannan al'amura amma sai manzon Allah sai ya zada wa zada duk wancan haƙin Allah ne maɗaukakin sarki amma sai manzon Allah ce wa zada fi ruwaya a wata ruwaya sai manzon Allah ya ƙara sai ya ce wala yaqtulu wa huwa mu'min cewa mutum ba zai yi kisa ba kuma alhali yana bi mumini wa fi ruwayatin a wata ruwayar manzon Allah sai ya ƙara da cewa wala yantahibu nahabatan zati sharabin yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum wa huwa mu'min cewa mutum ba zai yi kwacen wani abu wanda yake mai daraja ba shine zati sharafin wani abu wanda yake mai daraja kawai kamar yadda yan fucin waya din nan suke kaga mutum ya zo ya fuce wayar mutum wayarsa wacce take mai daraja wata ta kai ɗari da wani abu wata ta kai ɗari biyu ma ya fauce to ba kowa ne zai yi irin wannan faucen ba yayi kwacen abu mafi abun da yake mai daraja yarfa'un nasu ilai fi ma menene yarfa'un nasu fiha absaruhu wanda mutane da su iya daga hannu idanuwansu su kalli wannan abu su ga girman abin wato a ido yanzu wani yana tafiya akan la'alla da kafa wasu su zo da bugza kamar yadda suke su fulge wayarsu ya dinga cewa sun kwace min waya mutane hankalin su zai kai ko ba zai kai ba to mutumin da zai irin wannan aikin ya fisge wayar wani wacce yake abu mai daraja ne to a lokacin da zai yi wannan abin ba zai yi ba idiman zon Allah yana mai imani kenan a lokacin da masu yan fusgen waya suke fusgen waya suna yi babu yi babu imani a cikin ransu shine abin da manzon Allah yake so ya faɗa a babin misali to amma idan babu imani a cikin ransu gabaki ɗaya sun zama kafirai wanda idan sun mutu za su shiga wuta to ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba shine abin da malam wato yake so ya faɗa mana wato mana yake cewa alhadisu fi sahihain wannan hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ma hadisi abi zarri fihi ma tare da kuma hadisin abi zarri wato aidan a ciki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin qala la ilaha illa allah babu wani bawa da zai ce la ilaha illa allah summa mata ala zalika sannan sai ya mutu akan haka ya ce la ilaha illallah yana mai itikadi wato a ransa la ilaha illallah ya tabbatar da ita da imani a cikin ransa sai ya mutu wato akan haka iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa da kalal jannata sai ya shiga wato aljanna haka manzon Allah ya faɗa to a majalisin a zaune akwai Abu Dharr al-Ghifari ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata sai manzon Allah ce masa wa in zana wa in saraka ko da yayi zina wato sai yayi sata sun makala ban sunansa Abu Zalli Gifari ya faɗa wa manzon Allah sa uku wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata manzon Allah ya ce masa wa in zana wa in saraka Abu Zarin ya sake ce manzon Allah wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata sai ya sake faɗa sai da suka yaka sau uku kai ana fudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Abu Zarin Gifari ala ragami anti abi abi zarri ko da abi zarrin wato yaki ko da abu zarrin yaƙi inda ya ce la ilaha illallah ya mutu akan haka ko ya yi zina ya yi sata wato zai shiga aljanna amma mu fahimci fa abin da manzon Allah yake ne mun karanta a baya lokacin duk muna abin nan karatun wato mukassaratun zunub da kuma a baya a cikin littafin nan cewa idan mutum ya je gaban Allah da ma'siya zunubi in dai bata kai girman shirka ba ko yaya ne ne wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa Allah yana iya gafarta masa kai tsaye ya shigar da shi aljanna albarkacin ceton wani daga cikin annabawan Allah ko wani daga cikin waliyan Allah ko wani mutumin kwarai ko alban sunansa wato yara ƙanana da suke ceto ko kuma idan Allah ya so ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa sannan ya fitar da shi ya kai shi aljanna shine abin da manzon Allah yake nufi kada mutum ya tattare gidan magajiya ya ce ai manzon Allah ya ce ko mutum ya yi zina ya yi sata zai shiga aljanna in ya ce la ilaha illallah a'a za a azabtar da shi in Allah ya so gwargwadon zinansa tukunna a fitar da shi a kai shi baharul hayat ko naharul hayat a wanke shi a kai shi aljanna shine abin da manzon Allah yake nufi ba zai dawoma a ina dai ba ba zai dawoma a wuta ba shine kawai abin da manzon Allah yake nufi Allah sai dai an fahimta yawwa kar wani ya je ya sata ya saci kayan mutane ya ce ai manzon Allah ya ce duk wanda inda ya ce la ilaha illallah a'a in ya sata kan idan ya je shi bayan Allah ya ebi alhakin minane ladan sa ya bawa mai kayan idan kuma bashi da lada Allah ya ebo alhakin mai kayan ya bashi daga ƙarshe kuma sai Allah sai ya sanya shi wato a kurkuku a dan masa wato azab yanzu an kama barawa an kai shi kurkuku anan an je an dan kukkule shi wai ba wai daure shi ba wai an yi ne wa abakacin kayan ba fa a'a a lahira Allah zai sake sabon jajin nan ka aina duniya ne alkali ya jojin ko to Allah zai sake wannan kai an masa barazana ne la'alla ko an yanke masa wato wani ne ne zan ce tara ko ƴan uwansa su zo su biya ko kaga an daure mutum wai dan ana bin sa bashi alkali ya daure shi ya je ya ci sarka ko abin da ya kama da haka sai ya ji a ransa wannan bashin daure shin da aka shi kenan bashin ya tafi bai tafi ba bai tafi ba yana nan wannan shine abin da malamai suke faɗa wannan an masa taziri ne ko la'alla yana da wata gonarsa a ƙauye zai je ya sayar ya zo ya biya bashi shine sai aka aka masa wannan daurin amma bashin yana za a je gaban Allah madaukakin sarki ya biya shi kuma alkali shari'a ta bashi dama yayi taziri cewa mu yayi taziri shine ya kai shi gidan wannan kurkuku da aka to amma yanzu mutane kawai sai ce to menene in ka cinye kuɗin ma ina ya ka ci a daure ka ne ai zaka fito wani sai ya ajiye kuɗin a akawun ɗinsa in ya fito kuma ya ci gaba da ci a'a a lahira mutum zai biya shi wannan shi kun ga akwai ni wato akwai aiki a babin musal malam ya ce haza yadullu ala annahu lam lan yanfi min az-zani wato was-sariq wash-sharibil wal-qatil mutlaqil iman wannan yana nuni akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai korewa wato mazinaci da barawo da mai shan giya da mai kisan kai manzon Allah bai kore musu wato mutlaqil imani wato abin nan din imani bil kulliya ga baki daya ba ma tauhidi tare da cewa a tattare da su akwai tauhidi sai ce fa innahu law arada zalika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin haka zai kore musu imani ne gaba daya cewa ba su da imani lan yakbir bi anna manzon Allah da bai bada labari ba anna man anna man mata ala la ilaha illallah cewa duk wanda ya mutu akan la ilaha illallah da kalal janna zai shiga aljanna wa in fa'ala tilkal ma'asi ko da ya aikata waɗancan laifuffuka da abin ya zai kore imani ne da baki daya mutum ya zama kafiri to da manzon Allah bai bada labarin cewa zai shiga aljanna idan ya mutu da la ilaha illallah ba a hadisin Abu Zar al-Ghifari da muka karanta dazu sai malam ce falam yadkhulul janna illa ni illa nafsun mu'mina kuma ba kowa ne yake shiga aljanna ba illa nafsun mumina sai rai wacce take wato mai imani wa inna ma arada bizalika abinda manzon Allah yake nufin cewa bashi da imani mai zina baya yin zina yana mai imani cewa mai shan giya baya shan giya a lokacin da yake yana da imani shine na qasul iman wato imaninsa wato ya tauyaya yin shi ne wani faka maluhu sannan manzon Allah ya kore masa wato cikar wato imani wa inna ma yakfurul abdu abin sani kawai bawa yana kafirta ne bitilkal ma'asi tare da waɗancan laifuffukan ma'al istihlalihi tare da halatta ta iyaha wato ita din yanzu idan mutum ya shi zina sai ya ce zinan din halak ne to ya kafirta saboda ya halatta abin da Allah ya haramta ya sha giya sai ya shan giyan halak ne ya kafirta saboda ya halatta abin da Allah mi amma idan ya ɗauki ƙoƙon burkutu ya bulbula a cikinsa tare da yana itikadin cewa abin da ya aikata haramun ne kuma zuciyarsa ta na ɗamfare da kalmar la ilaha illallah to idan ya mutu zai iya shiga alcan mun fahimci wannan magana shine abin da malam yake so ya faɗa mana wato wannan din malam yace al mustalzim lit takzibil kitabu kitab war rasulu fi tahrimiha wanda wato halattawa din wacce take lazumtar da ƙaryata wato alƙur'ani da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wajen haramcinsa malam yace bal yakfuru bil itiqadi hillaha ka yana kafirtuwa ma da itikadi ya kudurce a ransa wato cewa waɗannan laifuffukan wato halaka ne wa illam yaf'alha ko da bai aikata su ba ko da mutum bai sha giya ba sai ya ga shan giya din wato ban sunansa halaka ne ya riga ya kafirta mun fahimta ko ai mun karanta a baya ko mutum bai yi zina ba sai ya ga zinan wato halaka ne ya riga ya mi ya kafirta ko da mutum bai yi kwace ba sai ya ga kwacen halaka ne ya riga ya kafirta ko da bai yi su ba kenan mutum yana iya kafirta idan ya yi itikadin halaccinsu a inami a ransu ko da bai aikata ba malam ce wallahu subhanahu wata'ala a'lam Allah mai tsarki da ɗaukaka shine wato mafi sani mun fahimta ko kenan da yanzu mun fahimci ba kowane kafirci ne yake fitar da mai yinsa a cikin mi da'irar musulunci ba akwai kufurul itikadi shine yake fitar da mai yinsa a musulunci sannan kuma akwai kufurul amali wanda baya fitar da mai yinsa wato ami a musulunci mun fahimci wannan magana din yawa shine saboda ita wato ridda tana iya kasantuwa da ban sunanta na farko akwai itikad cewa abin da ban sunansa mutum ya kudirce wani abu a ransa wanda yake abin kuma ya saba wato addinin musulunci ko na bautar Allah ko abin da ya kama da ko jiya ma na ga a social media wani wai yana itikadin cewa Allah baya aiwatar da wani abu ko kunya ƙarya mutane ba sa ji wai Allah ba zai aikata wani aiki ba sai ya shawarce shi dan yanzu fa dan yanzu ba wai sai ya shawarce shi idan ya shawarce shi idan ya ce Allah yi sai Allah ya aikata to yanzu wannan ba shi wanda ya faɗi wannan maganar ba ma wani ma ya itikadi a ransa cewa abin da ya faɗa gaskiya ne ko kuma ya yi imani da wani shi ma ya kafirta kai tsaye ko ɗazuma na ga wani shi ma yana faɗa wai cewa wai a ranar tashin alkiyama idan an tashi shehu zai zo da babban rikarsa sai ya lankaye babban rika sai ya dinga kiran wato ban sunansa muridai muridai yana zuwa daga can sai ya kirawo shi wai ya ambaci sunansa sai ya ce ba sani ba ko waɗansu sun gani ɗazu a cikin cewa sai ya kira shi sai ya kira shi da sunansa sai ya ce masa ai shi ana inkarin cewa mu din muridan ka ne kuma wai rubuta rubutu ba yake fasa yake ba wa mutane na shiga aljanna sai ya kar kar kar kar shehu sai ya bashi sai ya ce ka je ka shiga aljanna kenan ya je ya nuna wa malikum ya tsaron aljanna ya ce Allah ya bashi ijaza na shiga ina wala to duk wanda ya gaskata wannan maganar ma wallahi ya kafirta wannan shine ake kiransa kufrul itiqad ya wai ba mai faɗa ba shi kan daman mai faɗa katotan arni to wanda zai gaskata ma shi ma ni ne ne shi ma arni irin wannan kuma suna nan kaji wai an ya faɗi wannan magana wai kaji wani ya an su sun takakkara sun ce Allahu akbar wai an faɗi irin kaji jahilan banza wannan ai yana ƙara wannan magana ka ce masa ni ta kurs kurs yayi to da shi ne manzon Allah wa ya fi gaskiya manzon Allah ce yusharun nasu yawmal qiyama huffatun urratun gurra za a tashi mutane a ranar tashin alkiyama huffatun ba ta kalma a kafansu urratun tsirara gurra dare da loba har Aisha take tambayar manzon Allah ainal auratu ya al'aurori ya manzon Allah manzon Allah ce mata al'amur a shaddu min zalik to yanzu manzon Allah ya ce za a tashi mutum tsirara wani kuma ya zo ya ce shehu zai zo da babbar rigar sahari ya lankai ya karyata manzon Allah ko bai karyata ba me hukuncin wanda ya karyata manzon Allah ar furci to suna nan suna ta wannan katobar a social media amma ka samu mutane suna ta bin su to irin wannan ko kaga mutum ya halatta abin da yake menene haramun duwakan yana iya fitar da mutum wato daga da'irar musulunci Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ya tabbatar da mu akan addininsa koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam amma firkoki na bata yanzu karuwa suke da abin da yake a koye yanzu ya fito ni da an ce kaji an ce wai ana ana kafirta musulmi kaji musulmi ana kafirta su to ai su suka kafirta kansu yanzu wannan wanda ya faɗi wannan magana in baka kafirta shi bane zaka ce eh kafiri ne karara kaga shi ya kafirta ni shi ya kafirta kansa ba kai ka kafirta shi to irin waɗannan abubuwan shi yasa in banda da'awar ahlus sunna babu da'awar da ko ina za a je a bude littafi a karanta masallatai yan ahlus sunna in littafin ahlus sunna ne ko ina suna iya bude shi su karanta shi amma in bid'a ba su isa su karanta littattafan su ko mun fahimci wannan maganar ba saboda ka takwarar da take cikin wallahi wani littafin yan bid'ar ba su isa su bude su karanta shi a sifika sai dai ai us us us a cikin masallaci wallahi sai dai ai kuskus saboda suna faɗa zaka ce musu katin katin din ni katin katin din arna amma in dai littafi na ahlus sunna ne kowane iri za a iya karanta shi a speaker wannan shi yanzu me ya jawo rikicin Kano tsakanin Turayin da sufayen Kano saboda ya dauko littafin sa yana mi yana bayyanar da mi sirrin su kuma abin da yanzu zai daina karanta littafin wallahi zaman lafiya za wannan shine ya jawo rikici yana faffada abin da aka ɓoye a littafin na katobara waɗanda ba su gane ba yanzu su gane shine kawai sai suke ta rikici da shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ta farki madaidaici kuma ya tabbatar da mu a kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الكافرين اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين